العليم من الشيطان اللعين الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na juma'a mai tarin albarka wanda ya zo daidai da biyu ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1439 gashi Allah maɗaukaki ya tara mu a wannan majalisi daidai wannan lokaci da muka saba taruwa kowane yammaci don mu rusuna mu ji fassarar ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri mai suna raddul ashal ila ma'anil qur'an da kuma talikin da wani malami ya yi a kan raddul azhan ya ambace shi da ibahul ma'an ala raddul azhan wanda asalin tushen littafin shehin malami na sunna a wannan karni marhum abubakar mahmud gumi shi ya rubuta allah maɗaukaki ya gafarta masa wannan ƙarin bayani kuma malam aliyu albami shi ne ya wallafa shi ma Allah ya saka masa da sakamako mafi alkhairi mu da muke karantawa da masu sauraro duk muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala albarkacin alkur'ani Allah ya gafarta mana baki da to in ba manta ba muna karatu ne cikin suratun nur shekaran jiya mun buɗe tafsiri a wannan majalisi mun yi bayanai kuma mun karanta aya guda aya ta wato goma sha ɗaya ce nan zuwa sha biyu ko? aya ta sha an karanta aya ta goma zuwa ta sha ɗaya nake ne don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta goma sha biyu a wannan sura mai albarka muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya sanya karatun muna yin sa ne don neman yardarsa ya sanya mana shi cikin ruwa ya hana jiya ya sanya mana shi cikin mizaninmu na ayyuka na alheri aran ma bismillah haka yake ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فيما أخذتم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم نعم إذ تلقونه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم نعم
وتقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا مم.
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم
to Allah ya shiryar da mu Allah maɗaukaki ya ce wa laula in sami'tumuhu laula in sami'tumuhu me ya hana wato wannan karatun da za mu yau ɗori ne a karatun baya shine hadithul ifki labarin nan nau'in da suka kirkiri ƙarya suka danganta shi ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na na Aisha sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laula id sami'tumuhu me ya hana lokacin da kuka ji irin wancan kire da aka yi a matar manzon Allah zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira me ya hana mu'minai su zatawa kanunsu su zaci alheri ga kansu idan ka san mutum na kirki ne sai ka ji an zo ana ɓata shi kar ka yarda da wannan ka bari in gaskiya ce abin za ta bayyana musamman ma ɗauko ma mummunan labari akan wani bawan Allah an kawo ma shi yasa Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu da ka sai Allah madaukaki ya ce me ya hana lokacin da kuka ji wannan labarin muminai maza da mata su zata wa kanunsu alheri wa kanu haza ifkun mubin su ce wannan labari da ake yadawa kire ne bayyane kawai ai kazibun bayyinu kaji ƙarya ce bayyananniya fi hiltifatun anil khitab an yi waiwayen magana a cikin wannan ai zanantum ayyuhal usba abinda kuke zato ya ku wa'annan jama'a da aka ambata bi ba'dikum khaira me ya hana ku zanna ku ainihin zata wa kanunku alheri na wa qultum hadha ifkum azim ku ce wannan kire ne wanda yake mai girma laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada wa'anda suka ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yi zina me ya hana su zo da sai du guda hudu wa'anda suka gani kaga musulunci saboda ya kare hakkin ɗan adam ya kare mutuncinsa da martaba mutum in ya yi zina aka zo kotu kotun musulunci ba za ta yadda ba sai an samu saidu guda hudu saidu hudun nan sun gan shi tare da ita azzakarinsa cikin farjinta kalmirwadi fil mukhala kamar matsayin kula tandu yayin da aka sa a kula tandu zai yi a kama haka a zamanin ne ba taɓa tare mazinaci ba sai dai wanda suka yi da kansu tsoron allansu ya ɗauko su su zo su gaya wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam me ya kai rufa asirin ɗan adam kamar addinin musulunci shine anan allah ya ce me yasa ba su zo da saidu guda hudu ba akan maganar da suka yi shahaduhu wadda su sun gani tamfar masayin kura tandu cikin kura tandu kun ga a kotun musulunci idan wani ya ce wane ya yi zina aka ce to kawo saidu guda hudu ya kawo guda hudu duk suka zo sai sun yi rantsuwa su ce suna rantsuwa da allah sun gan shi tare da ita sun ga azzakarinsa cikin farjinta kamar masayin kula tandu cikin kula tandu idan uku suka faɗi haka ɗaya ce a'a ni dai na gansa tsirara yana kanta ban ga farjinsa a cikin nata farjin ba to wayancan ukun sai a musu haddi na ƙazafi yanzu bulala sai ta koma kansu wayannan wannan gudan ya tsira don Allah akwai abin da ya kai addinin musulunci san rufin asiri to mu ban kada muke so da terere kana ban kadawa kuma a kanka kake buɗe asirin murna kake ya za ka yi ka kama dan uwanka da laifi to kai kuma sai ka je ka auka wanda ya fi wannan Allah ya shirya da mu ta haka sai Allah madaukake ce fa iz lam ya'tu bi shahada'i tunda ban zo da shaidun nan ba fa ulaika inda Allah humul kadhibun masu wannan zance a wajen Allah su ne makaryata sun yi ƙarya a cikin labarin da suka bayar walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah in ba dan falalar da Allah ya yi muku ba a duniya da lahira lamassakum fi ma afattum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku cikin abin da kuka kutsa cikinsa ayyuhal usba ya ku wa'annan jama'a ai khudtum min al-ifki na wannan kire in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke lakanto wannan bayani kuke yada wannan ƙaryar da harcen ku an yarwihi ba'dukum an ba'din sashi yana rawaitansa daga sashi uhdifa min al-fi'l ihdatta aini وإذ منصوب بمسكم أو أفضتم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم كنا فإن أبن دباكو دا علمي دنغني دشي كنا فإنسى دباكينكو وتحسبونه هينا كنا بتن wannan abun da kuke faɗa abu ne mai sauƙi la isma fihi babu wani zunubi wa huwa inda Allah azim alhali a wajen Allah abu ne mai girma fil ismi wajen zunubi to Allah raba mu da yaɗa jita-jita na'am
ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا
نعم ويبين الله لكم الآيات مم.
والله عليم حكيم نعم إن الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم نعم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون سورة يا آرما ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم har yanzu dai Allah tabaraka wa ta'ala ce walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha me ya hana lokacin da kuka ji ana yada wannan mummunar magana da wannan zargi bisa sahabin manzon Allah mai daraja Safwan da matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha me yasa lokacin da kuka ji Allah maɗaukaki ya ce me ya hana ku ce ma ya kunu lana an na takallama bi haza bai halatta ba shine ma ya kunu ana lamul juhudi ce baya dacewa gare mu mu yi irin wannan magana subhanaka ga abin da za ku faɗa ku ce tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji huwa litta'jibi huna hadha buhtanun azim wannan kire ne mai girma ai kadun fadi'un wato ƙarya ce mai rikitarwa yudhishu sami'ahu tana rikitar da wanda ya ji ta wato ƙarya ce mai girma ya ibukumullahu Allah yana muku wa'azi ayyan hakun yana hannun ku dangane da yaɗa jita-jita an ta'udu li mislihi yana muku wa'azi kar ku sake komawa ga irin wannan mummunan ɗabi'a abadan har abada amma da sharaɗi in kuntum mu'minin in kun zan mu'mini ai tattaizuna bi zalika wanda kuke wa astuwa da wannan fala ta'udu li mithlihi kar ku koma ku dinga yada labari wanda yake baya da kyau akan yan uwanku masu imani wa yubayyinu lakum wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat Allah yana ta bayyana muku ayoyi fil amri wan nahyi wasu ayoyin suna bada umarni wasu kuma suna hana ku akan miyagun ayyuka wallahu alimun Allah masani ne bima ya'muru bihi dangane da abin da yake bada umarni da shi wa yanha anhu Allah ya san abin da yake hani a kansa hakimun kuma Allah gwani ne don haka Allah maɗaukaki yake baku wannan umarni sai ce innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu lalle waɗanda suke so alfasha ta yaɗu bil lisani ai ta ƙarya ana yaɗawa don a ci zarafin masu addini don a zubar da mutuncin masu mutunci wannan shine masu son su yaɗa alfasha fil ladina amanu kuma suna aukawa wannan hali ga wadda suke masu imani binisbatiha ilaihim suna danganta alfasha zuwa gare su bi kazafihim suna musu kazafi wa humul asabatu su da dai wayancan wato jama'a da ake magana lahum azabun alimun fi duniya azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su a nan duniya bil haddi bi haddil kazafi shine an musu haddi na kazafi haka ne ko وقد حدهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا dukan wayanda suke wannan annabi ya musu haddi sabata zalika fi fi hadisin hasan wannan ya tabbata cikin hadisi hasani allazi akhrajahu abu daud fi sunanihi hadisin da imamu abu daud ya fitar cikin sunan nasa hadisi mai lamba ta 4474 an aisha radiyallahu anha qalat an rawaito hadisin ne daga nana aisha allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare ta ta ce lamma nazala uzuri yayin da uzuri na ya sauko kamar nabi sallallahu alaihi wasallama bi zikiri zaka manzon allah sai ya miƙe yana ambatan cewa uzuri ya zo yana wanke na na aisha akan abin da ake tuhumarta da shi وتلا علي القرآن تتي يكرن تامن قرآني فلما نزل من المنبر يا عندي سوقو دغ منبري أمر بالرجلين وال والمرأة فضربوا وتسيع النبي yayi umarni dangane da wasu mutum biyu wa'anda suna daga cikin masu wannan kazafi aka yi musu duka mana aka yi musu bulala ta kazafi haddahum ko hadduhum wanda shi ne haddinsu wa kana mimman takallama bil fahisha ya kasance daga cikin wanda suka magana ta alfashan nan hassan bin thabit kamar yadda muka ambata shekaran jiya ko akwai hassan dan thabit wa misdahu ibn usathata da misdahu dan usatha kana nufailiyu nufaili ce wa yaquluna al mar'atu hamnatu binti jahshin a can ma haka aka faɗa ita ta matan ita ce hamnatu binti jashi umbur sunan abi dawud malai ce ka duba sunan na imamu abu dawuda hadisi na 4475 wa kana allamatul albaniyu malami mai yawan sanin nan imamu albani ya ce hadisun hasanun ligairihi hadisin hasani ne ligairihi wannan shine ƙarin bayani da aka ce hadisin hasan ne sai ce a'a hasan ne li ghairihi akwai bambanci tsakanin alhasan wa hasan li ghairihi kamar yadda sahihin hadisi akwai ingantacce akwai ingantacce in ka hada shi da wani da haka wannan ma hasanun ne li ghairihi wal akhirah kuma suna da azaba a lahira bin nari shine za su shiga wuta liman mata wa lam yatub ila Allah ga duk wanda ya mutu bai tuba zuwa ga Allah li'anna al-hududa jawabirun lidhanbi wato domin haddi yana ainihin tsara zunubin da mutum ya yi mana in mutum ya yi laifi aka mar haddi a nan duniya to shi kenan a lahira bai da matsala lamba ta biyu ne ko yara jamhurul ulama mafiya yawan malamai suna ga annal hududa kaffaratu shi haddi kaffara ne li hadithu ubadatu bin samiti saboda hadithin ubadatu dan samitin allazi sabaqa anifan wadda ya gabata dazu wallazi zakarahu muslimun fi sahihi hadisin da imamu muslim ya ambace shi cikin ingantaccen littafinsa fi babil hudud a babi na haddi ya ce kafaratun li'aliha shi haddi kafara ne ga wadda aka yi wa wafi wa man asaba min zalika fa uqiba bihi wanda ya samar da abin da yake sa a mar haddi aka mar uquba da shi fa huwa kafaratun lahu wannan ya zama kafara a gare shi daka idan aka yi wa mutum haddi an kankare zunubinsa almahadudu bihi ga wadda aka yi haddi din kalkazafi kaman kazafi wa amma zambul iqdami ilaihi fala yukaffiruhu illa tauba amma zunubin da mutum ya tsaye a kansa ya ki tuba ba abin da zai kankare shi sai tuba au afuwallahi ko kuma afuwar Allah Allah kaman afuwa malai ce ka duba marahi labidi li kashfi ma'anil qur'anil majid wa fihi wa amma dhanbul iqdam fala yukaffiruhu illa tauba a wannan littafi an ce zinubi da mutum yake yi ya ci gaba da yi to ba abin da zai kankare shi sai tuba wa azabul akhirati li abdullahi ibnu ubayy khassa azaban nan ta lahira da aka ce lahum azabun fi duniya wal akhira to ta lahiran ga mutum ɗaya ne a cikin su shine ubayyu wato abdullahi dan ubayyu dan salulu saboda shi munafiki ne kuma ya mutu akan munafirci su ko sun tuba Allah madaukaki ya karbi tubarsu wallahu ya'lamu Allah yana sanin intifa intifa'uha anhum koruwar wannan abun gabarinsu wa antum ayyuhal usbatu ya ku wa'annan jama'a kukan bima qultum min al-ifki dangane da abin da kuke faɗi na wannan kire la ta'lamuna ba ku da ilimi wujuda hafihim ba ku san abun ya auku a tare da su ba walaula fadlullahi alaikum in ba dan falalar da Allah ya muku ba ya ku wa'annan jama'a wa rahmatuhu da rahmatasa وأن الله رؤوف رحيم كما الله من قلن توسيين من رحمة بكم غريكو لآجلكم بالعقوبة دامكو غقا والعقوبة الله ربا مليتا نعم آرام ما سيقدواكم
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإن إنه يأمر بالفحشاء والمنكر نعم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء نعم والله سميع عليم نعم Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuwa allazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la tattabi'u khuduwati shaytan kada ku bi take-taken shaytan kuduwa kenan gardawa suna ce wannan gurin wai kuduwa suka ce wai da muminan kadaf laha gara shaidanun kuduwa wato wai wancan kadaf lahal muminunan wuyansa ya fi wannan a haddafa abinsu eh ka gane da muminan kadaf laha gara shaidanun nan na kuduwa Allah ya sauke gardi Allah madaukaki yace ya ayyuha allazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku mu'minai masu imani kada ku bi zambiya ko take take irin na shaytan ai tazyinuhu abinda shaidan yake kawata muku kar ku bi in ya kawata muku za ku gan shi da kyau amma idan ka bi kuma ƙarshe halaka ne wa man yattabi khutuwati shaytani duk wanda yake bin take-take na shaidan wanda yake bin abin da shaidan ke kawata masa fa innahu lalle shi ai almuttabi'u wanda yake bin abin da shaidan ke kawatawa ya'muru bil fahsha'i zai zan yana umarni da aikata alfasha ai alqabih abu mummuna shine alfasha wal munkar zai bi abin ki shar'an abin da shari'a ba ta so ai ya'muru bittiba'iha shi shaidan ko kuma mai bin abin da shaidan ya kawata yana umarni ne da irin waɗannan ababai kad haddara Allah ta'ala min ittiba'i qudwati shaidan fi jumlatil mawadina wato Allah ya yi gargadi dangane da bin wato take-take na shaidan a jumloli a gurare daban-daban wa minha daga cikin guraren da Allah maɗaukaki ya hana bin irin abin da shaidan yake kawatawa qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki da yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa lalle shaidan maki ne a gare ku ya ku bayin Allah to fa ku rike shi maki inna ma yad'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir sani kawai shaidan yana kiran jama'arsa ne dan su zan yan wuta mai zafi wutar سورة الفاتر آية تشدة وقوله تعالى دفن الله ملوكك ديتمي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن Allah ya ce wa annabi ka gaya wa bayina su faɗi abin da yake shine mafi kyau inna shaidana yanzagu bainahum shaidan yana sanya wato rigima da rikici a tsakaninsu yana fusgar zukatansu inna shaidana kana lil insani aduwan mubina lalle shaidan ya kasance maki mai bayyananniyar adawa ga dan adam Allah ya raba mu da shi daka wayannan suna daga cikin ayoyi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi hani ga bin zambiya ta shaidan wa qawluhu ta'ala wa man yattakhidhi shaydana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina da faɗin Allah da ya ce duk wanda yake bin shaidan ko ya riki shaidan a matsayin masoyi abun jibinta hakika ya bata batan kuma bayyananniya Allah na ba mu da ita da ma wani wa'annan daga cikin ayoyi na alkur'ani suna nan da dama Allah maɗaukaki ya yi gargaɗi ya yi hani dangane da bin take-take irin na shaidan ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد in ba dan falalar Allah da yayi a gare ku da rahama ta saba ba wani ɗaya daga cikin ku da zai tsarkaka ayyuhal usba ai bima qultum min al ifki ba ɗaya da zai tsarkaka abadan har abada ai ma saluha da wani bai kyautata ba wa dahura min hadha dhanbi da ba wa da za a kankare masa wannan zunubi bi tawbati minhu dan ya tuba gare shi amma saboda falalar Allah ka yi ƙarya a matar annabinsa kuma a yafe ka kun ga Allah baya son azabtar da bayi kenan walakin na Allah yuzakki man ya sha sai dai Allah yana tsarkake wanda ya so min zambin daga zunubi bi qubuli taubatihi minhu sai Allah ya karbi tubarsa wallahu sami'un bima qultum Allah ya ji abin da kuke faɗi alimun bima kasattum kuma ya san abin da kuke nufi sai ce wa mithlu hadhihi alqissa irin wannan kissa yumkinu an taka fi kulli hinin wa makani malam gumi Allah ji kansa da rahama yace irin wannan abun na kazafi da sharri da kire da ƙarya zai yiwu ya auku a kowane zamani a kuma kowane guri wa yumkinu an tusabbiba qada ba'd manafi kuma zai yiwu wannan abun ya sababta yanke amfani bain alqazifi wa ahlihi tsakanin wanda ya kazafin da iyalansa wa bain almaqdufi wa ahlihi da tsakanin wanda aka yi wa kazafi da iyalinsa مثل ما حصل في أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم kwatan kwacin abin da ya faru ga sayyidina abubakar sahabin manzon Allah mai girma kuma abokinsa kana sarkinsa saboda abin da aka yi wa yarsa walidu aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha mahaifin na na aisha uwar muminai allah maɗaukaki ya ƙara yadda gare ta idh halafa allah yunfika ala musdahin wannan musdahu yana daga cikin wadda suka yi wa aisha kazafi shi kuma sayyidina abubakar yana taimakonsa danginsa ne sun haɗa zumunta da shi ta wajen mahaifa mata wa huwa ibnu mi wa huwa ibnu khalatihi dan gwaggonsa ne yar uwa ko kanwar uwa to da shi aka haɗu aka yi wannan sai ya rantsuwa cewa ba zai ƙara taimakonsa ba shine malam ya ba mu lambar hadisi na biyu ورد ذلك فيما أخرجه البخاري في صحيحه wannan kisar ta gangaro cikin abin da imam bukhari ya fitar cikin ingantaccen littafinsa a hadisi na 6679 wa muslim da kuma abin da imam muslim ya fitar fi sahihi cikin ingantaccen littafinsa hadisi na 2770 daidai wa kana yunfiku ala misdahin liƙarabatihi minhu sai abubakar ya kasance yana ciyar da shi musdahu saboda dangantakarsa da shi faƙalar siddiqu radiyallahu anhu shi sannan abubakar siddiq allah yarda da shi sai ce wallahi la unfiqu ala mustahin shay'an daga yau ba zan ƙara ciyar da mustahu wani abu ba abadan ma har abada ba da labi ƙala li aisha bayan wannan magana da ya gaya wa 'yata aisha fa'anzalallahu sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya wadda ta yi hani ita ce aya da za ka ja mana wala ya tali ne ku ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم to kun gani an gaya mana shi mustahun nan ɗan gidan goggon sayyidina abubakar ne wa huwa miskinun kuma miskini ne muhajirun kuma ya yi hijira daga makka ya koma madina kaga yana da daraja babba badari kuma ya je yakin badar yakin badar wadda duk ya je annabi ce duk abin da ya a bayansa ba zai hana shi shiga aljanna ba lima khaba fil ifki ko lamma khaba fil ifki yayin da ya kutsa wajen wannan kire ba da an kana yunfiqu alaihi bayan da sayyidina abubakar yana ciyar da shi wa nasu min sahaba da wasu mutane daga cikin sahabbai fa aka samu Allah ya tasaddaqu ala man takallama bi shay'in min al ifki duka sai suke rantsuwa duk wanda ya faɗi wannan magana ta kire ga matar manzon Allah ba za su ƙara bashi sadaka ba fanabbaha Allah ta'ala annan nafsal karima sai Allah madaukaki ya yi tambihi ya faɗakar cewa duk wani mutum mai daraja ta'afu an man zalamaha yana afuwa ga wanda ya zalunce shi wa ajruha ala Allah fi zalika yana da lada a wajen Allah wajen afuwan nan da yi faƙala sai ce wala ya tali ulil fadl minkum wasa'ati ulil fadl minkum wasa'a mabuta falala da yalwa daga cikin ku kada su yi rantsuwa an yi tu ulil kurba cewa danginsu na kusa ba za su taɓa ba su wani abu ba wal masakina ko ba za su baiwa miskinai taimakon da suka saba ba su ba والمهاجرين في سبيل الله da wanda suka yi hijira fi sabilillah daga makka zuwa madina fala taqda'u a'malakumul khairiyya kada ku yanke ayyukan da kuke na alheri nahu man zalamahum dangane da ko dangane da wanda ya zalunce su mana dan kana taimakon mutum sai ya tafka maka aika aika karka ce ai daga yau ba ni ba shi za mu dora masa takunkumi mu daina taimakonsa mu ga yadda zai yi ba ka zama mutumin kirki ba a ka yafe masa kamar yadda aya ta ce wale afu wale yasfahu ko don haka sai Allah madaukaki ya ce wanda abubakar siddiq ya yi masa alkawarin cewa ba zai ci da shi ba sai Allah ya saukar da wannan ayar ya nusar da shi cewa wannan maganar ba daidai ba ce in lam yakunu ya'malunaha illa lillah domin aikin da suke yi ba dan wannan mutumin suke ba sai don Allah shi yasa malamai suka ce idan kana aiki don Allah sai aka bata ma rai ka bari to dama ba don Allah kake ba kana riya ne ko kana neman girma amma ba yadda za a yi kai aiki nagari kuma a barka sai an bata maka rai in ka bari to dama ba don Allah kake ba Allah ka shiryar da mu don haka sai Allah maɗaukaki ya nuna musu cewa abin da suke fa dama don Allah suke wa fi raf'i kalimatillah suna yi ne don ɗaga kalmar Allah bi musa'adati ahlillahi ta hanyar taimakon mutanen Allah almuhajirin alfuqara masu hijira waɗanda suke fakirai wal ya'fu anhum Allah ce su musu ahuwa wa tadawalu anil jani su yafe wa wanda ya aikata musu laifi wal yasfahu su kaida su kauda kansu abinda aka yi musu kan wato abinda aka yi musu su kauda kai gabarin sa ay wal yasfu anhum fi zalika bi an yafu an zalika wa yatanasaw jurmahum su manta laifin da suka yi musu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yalla ba kwa so ne ku Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama lil mu'minina ga mu'minai walamma sami'a Abu Bakar radiyallahu anhu zalika qala yayin da sayyidina Abu Bakar ya ji wannan sai ya ce bala madalla ana uhibbu an yaghfira Allah li ni ina so Allah ya mun gafara kaji sayyidina Abu Bakar yana son Allah ya masa gafara to in sai na abubakar yana son gafara ya ni da kai a mu muka fi cancanta kenan na'am wa arja'u ila wa arja ila mustahim ma kana yunfiquhu alayhi duk abin da yake yi wa mustahu wanda da ya janye sai ya dawo da shi wa haka za baqil mu'minin haka ma sauran mu'minan sun mayar da taimakon da suke taimakawa rada'u amma azamu alaihi min ma'in sadaqati li ashabil ifk sun komo ga abin da suka yi niyyar yi na hana taimako ga waɗanda suke wancan laifi li yakuna zalika uswa dan wayannan su zan abin koyi wa qudwatan liman ba'dahum da abin koyi dai ga waɗanda suka zo a bayansu lamba ta ɗaya ne ko ya ce wa Allah ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga wajen ubangijinku wa jannatin arduha samawati wal ard da aljanna wacce fadin aljannan nan sai an haɗe sammai bakwai da ƙasan bakwai fadin su shine gidan mutum ɗaya wani iko sai Allah sama guda bakwai kasa guda bakwai a haɗe su a buɗe fejin gidanka kenan wani a duniya gidansa bai fi 50 ba 50 ba in ya bi Allah in ya je lahira sai ya ga wancan don gashi Allah ce arduha samawatu wal ard fadinta kaman ka haɗe sammai da ƙasa baki ɗaya ne uiddat lil muttaqin an tanadi wannan aljanna ga masu tsoron Allah su masu tsoron Allah الذين ينفقون في السراء والضراء wanda suke ciyar da dukiyarsu a lokacin da suke cikin yalwa da farin ciki lokacin da kasuwa take garawa lokacin da suke samun arziki suna ciyarwa wadarra da lokacin ainihin curuta kamar irin yanzu babu kuɗi babu ainihin komi baya gudana daidai to kana da kuɗi to sai ka ciyar ka zama mai tsoron Allah kenan wal kazimin al ghaiba da kuma waɗanda suke cinye fishi an musu abun ya fusata su amma sai su danne su cinye wal afina anin nas ko masu afuwa ga mutane wallahu yuhibbul musinin Allah yana son masu kyautatawa duk wanda ya wannan ya cancanci wannan yabo da Allah madaukaki ya ambata radiyallahu anhum ajma'in dukan su Allah yarda da shi thumma aqaba ta'ala ala qissatil ifki sannan sai Allah madaukaki yayi ta'qibi ma'ana ya biyo da kanun labari akan kissa ta wannan kire bi tadhiratin amma da gargadi wa'anda yake gama gari wa uqubatu shamila da uquba ita ma gama gari alaman yartakibu mislu hadhihi al-jara'im ga duk wanda yake aikata irin waɗannan laifuka na hawal hara'irul mu'minat dangane da ‘ya'ya muminai ya musu ƙazafi faƙala sai Allah ya ce mi.
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم Yaushe ne ne?
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون Yau ma izin?
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين To ku ji abin da Allah maɗaukaki ya ce, Inna ladina yarmunal musanati lalle waɗanda suke jifa, suke jifan ko suke ƙazafi a kamammun mata su ne a fa'ifa kamammu masu kamun kai masu mutunci wayanda ba sa mata na gari ake magana wayanda ba sa maganar banza da kowa ba sa murmushi a wani ba ruwansu da kayan duniyanka balle ka latsa su a'a to irin wannan duk wanda ya musu kazafi innal ladhina yarmuna al-musanati lalle waɗanda suke jifan kamammun mata bizina su ce mazinata ne al-ghafilatu anil fawahishi wanda su ba ruwansu da alfasha bi Allah ya kafi qulubihim na fi'luha wato aikata zina baya ma aukuwa a cikin zukatansu akwai irin su kaɗan almuminati ko muminai billahi wa rasulihi wayanda suka yi imani da Allah da manzansa Allah ce lu'inu fi dunya wal akhirah Allah an ce su a nan duniya da lahira wa lahum azabun azim suna da azaba mai girma Allah ya raba mu da ita wannan azabar za ta kasance a gare su yawma tashhadu alaihim alsinatuhum ranar da harcen su zai ba da saida mummuna a kansu akwai bambanci tsakanin shahida alaihi da shahida lahu in aka ce alaihi to mummunar saida kenan lahu kuma mai kyau kamar laha ma kasabat wa alaiha maktasabat abin da rai ya tsorurta nasa ne mai kyau abin da ya tsorurta kuma mummuna yana kansa shi ma da haka kowa ya yi kokari ya tsamo kansa iya ruwa to shi kenan Allah madaukaki ya ce a ranar alkiyama yau mata shahadu alaihim alsinatuhum ranar da halittansu za su ba da saida a kansu wa aidihim hannuwansu za su ba da saida a kansu wa arjuluhum kafafuwansu za su ba da saida a kansu bima kanu ya'maluna dangane da abin da suka zan suna aikatawa min qaulin wa fi'lin na magana ko aiki in ka faɗa kai ƙarya har ce zai ce lalle ni na furita in ka taɓa abinda Allah ya ce kar ka taɓa ka taɓa matar wani ne ko muharramarka ka taɓa da hannunka kai kis ka ki faɗa to hannun sai ya faɗa a gaban Allah ya ce ni ne na yi kafar da ka ɗauka ka taka ka je wurin tsiya za ta ba da saida a kanka shine za su ce lima shahidtum alaina qalu an takana Allahu allazi an taka kulla shay za su ce me yasa gabban mu za su bada sai da akan mu gabban sai su yi magana su ce ubangijin da ya bai kowane abu ikon ya firicin magana shi ya ba mu firicin nan shi yasa muka bada sai da akan ku saboda dan adam yana da musu yana da jidali yana da ƙarya a gaban Allah in shi zai faɗi laifinsa ba zai faɗa ba sai ya gyara sai Allah ya ce al-yawma naktimu ala afwahihim a ranar alkiyama Allah zai rufe ya yimke bakin wa tukallimuna aidihim hannayen mutane za su yi mana magana in ji Allah wa tashhadu alaihim arjuluhum kafafuwa su ba da saida kaga lahira kenan Allah ka shiryar da mu da haka sai ya ce wa huwa yawmul qiyama ita ce ranar alkiyama yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqq a wannan rana Allah zai cika musu addinin su wanda shine addini na gaskiya yujazihim jaza'ahumul wajibu alaihim zai musu sakamako irin sakamakon da ya wajabta a kansu wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin kuma a ranar za su san Allah shine alhaqqu alhaqqu sunan Allah ne ka iya sawa ɗanka suna abdul haqqi ka iya sawa yarka amatul haqqi domin Allah shine alhaqqu an gane ko da ka sai ce yawma idin a wannan ranar يوفيهم الله دينهم الحق Allah zai cika musu addininsu na gaskiya wa ya'lamuna kuma su sani annallaha shi Allah huwal haqqu kaji Allah shine gaskiya almubin kuma gaskiyar bayyane haythu haqqaqa lahum jazaa'ahum yadda Allah ya tabbatar musu da sakamakon su allazi kanu yashkuna fihi wadda da sun zan suna shakka a kansa ومنه عبد الله ابن أبي daga ciki akwai abdullahi dan ubayyu dan salulu wa man yahdu hadwahu da wanda yake aiki irin nasa na munafirci wal musanatu huna abinda ake nufi da al musanatu anan azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallama matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wala yuqalu al maqdhufu min azwajihi sallallahu alaihi wasallama wahidatun minhunna ba za a ce wadda aka yi wa ƙazafi daga cikinsu guda ɗayan nan ba kawai a dukansu fakat jama'al musanat Allah ya yi jam'i akan almusanatu wal jawabu anna man qazafa wahidatan minhunna faqad qazafa aljami'a duk wanda ya kazafi da ɗaya ga ɗaya daga cikin matan annabi to yayi wa dukansu kazafi li'istiraki kulli fil isma saboda dukansu sun yi tarayya cikin igiyar auren annabi wanne zahati da kuma tsarkinsu wal intisabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kana sun yi tarayya wajen dangantuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka idan ka taba ɗaya duka ka taba su ثم ذكر تعالى قاعدة السنة الإلهية sannan sai Allah maɗaukaki ya ambaci ƙa'ida ta sunna ta Ubangiji aljariya wacce take gudana fi fi ma bainal khalqi a tsakanin ainihin wato halitta ala mujibi anna Allah ta'ala malkan yasuqu li ahlin yasuqu ala ila aliha wato Allah yana da wani mala'ika da yake gargado iyalai zuwa ga iyalan da suka dace da su to ina ga akan wannan za mu tashi in allah maɗaukaki ya kai mu gobe muna fata abin da muka yi allah maɗaukaki ya ba mu lada kuskuren da muka yi allah maɗaukaki ya yafe mana na'am
akwai sanarwa kamar haka dangane da wannan tafsir da shi malam kabir ahmad yake gabatarwa a wannan majalisi da kuma sauran malamai da ake sawa a gidajen rediyo to a gidan rediyo fm azare a kullum insha Allah cikin wannan wata ramadan za a rika sanya karatun malam magaji bakwa suleiman shugaban majalisar malamai na karamar kuma ta taro na kungiyar jama'atin tare da kungiyar da wata sunna tafsirin da yake gabatarwa a masallacin aliyu bin abi talib shan garin wambai to za a rika sashi a gidan rediyon fm azare karfe bakwai na safe zuwa karfe takwas sannan sai wannan tafsir da ake gabatarwa a wannan wuri na shi ma kadir ahmad za a rika sanya sha ɗaya na rana zuwa karfe sha biyu na rana insha Allah a kowace rana. Karfe sha ɗaya na safe zuwa karfe sha biyu na rana. Sannan akwai malam Abbas Umar yana gabatar da tafsir a masallacin gidan mai kai a nan Ibrahim da Turai can kusa da Prison da yamma. Shi ma wannan karatun da aka sanya shi karfe biyu na rana zuwa karfe a rediyon azara ke sannan har ila yau a rediyon azara mafi mazari a kowane ba wa ala ɗauki nauyin sanya tafsir ɗin sakatar ƙungiyar zara da ta shashe kabiru a wani gobe na tsawon minti talatin za a kasawa na tsawon minti talatin karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas da rabi sannan har ila yau akwai tafsir da mala abatu kuma da yake gabatarwa da dashara a garin jama'are masallacin juma'a na auda a jama'are da shi kuma a can gidan rediyon ya kai jama'are za su ga sanya shi karfe goma da rabi zuwa sha ɗaya da rabi na rana kullum insha Allah sannan wannan tafsir na Sheikh Kabir Ahmad har ila yau za a rika sanya shi kullum a gidan rediyon Jigawa AM karfe goma na safe zuwa sha ɗaya na rana sannan akwai rediyo a da za mu tantance lokacin da za a tafiyawa insha Allah ko gobe sai a sana wannan ne shi ne sanarwar da aka fito da sanar da jama'a saboda kamawa a gidajen rediyo da kuma waɗanda za su sanar da iyalansu su rika saurara. Malam yana tambaye اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين